وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amincewa shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يذكرون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بما الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك سجودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا na'am zai zama haza inkarun min Allah wannan inkari ne musu ne daga Allah azza wa jal madaukakin sarki alaman yadda al-iman bima anzalallah ga wanda yake da'awar yayi imani da abin da Allah ya saukar ala rasulihi ga manzon shi wa alal anbiya'il aqdami kuma ya yi imani da abin da aka saukar wa annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa ma'a zalika yuridu tahakuma fi fasl khusumati ila ghairi kitabillah wa sunnati rasulih amma duk da hakan sai ga mutun na kokarin ya dauki matakin hukunci idan khusuma ta kama ya jingina zuwa ga wani abu wanda ba littafin Allah ba ba sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kamar yadda ya faɗa wajen dalilin saukar wannan aya cewa aya ta sauka ne fi rajulin bil ansar wani mutum daga cikin mutanen Madina wa rajulun bil yahud da kuma wani mutum daga cikin yahudawa taqasama sai suka yi jayayya tsakanin su faja'al al yahudi yaqul ba yahudan yana faɗa cewa baini wa bainaka muhammad wanda zai yi hukunci tsakanina da kai muhammad wadhalika shi ko wancan banasa wancan mutum Madina yana cewa baini wa bainaka Ka'ab ibn al-Ashraf wanda zai yi hukunci tsakanin ni da kai shine Ka'ab ibn al-Ashraf wasu suka ce aya ta sauka a lokacin da shi wancan bai yahudan yake ganin idan an kai hukuncin wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama babu ko shakka za a yi hukunci na adalci saboda ya taki gaskiyar shi amma wancan mutumin madinan yana ganin cewa idan an je wajen ka'ab ibn al-ashraf zai yace wancan bai hudan baya mara masa baya wasu malaman suka ce a aya ta sauka ne fi jama'atin min munafiqin cikin al'amuran wasu jama'a daga cikin munafikai mimman azharul islama waɗanda suka bayyana musulunci wa aradu an yatahakamu ila hukamil jahiliya sai ya zama idan sun tahi za su kai hukunci suna nufin wata mahakama daban ta jahiliya ba mahakama ta musulunci ba ma'ana ba sa son su je kotun da za a yi musu shari'a da musulunci sun fi son su je kotun da za a yi musu hukunci hukunci irin na jahiliya wasu malaman suka ce a'a wani dalili ne wanda ba wannan ba idan ka dubi ayar da fadin ma'ana kamar za mu karanta akwai zargi ga mutumin da gaskiya za ta bayyana gare shi ta kowane bangare amma ya dauki son zuciyar shi fifita akan gaskiya Allah ya ce ya alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayhi shin baka ga waɗanda suke rai cewa sun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare ka ba wama unzila min qablik da kuma abin da aka saukar kafin kai ma'ana aka saukar wa annabawan da suka wuce kafin kai amma duk da hakan sai ga su yuriduna an yatahakamu ila babuti suna kokarin su dauki mas'alar hukunci su kai ta wajen babutai wa qad umiru an yakfuru bi hakika ku an umarce su cewa su kafirce wa babutai wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida a lokacin shedan na nufin ya batar da su bata mafi nisa daga barin daidai wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alu ila ma anzalallah ku zo zuwa ga abin da Allah ya saukar wa ila rasul ku zo mu je wajen manzo domin ya mana hukunci ra'aital munafiqina yasujuna anka sujuda zaka ga munafikai suna karkacewa daga baranka zaka ga suna fatani tare da bijirewa mun fahimta da kyau saboda munafurcinsu suna bayyana shi ne amma abin da ke cikin zukatansu a ɓoye wata ƙabiya ce ko mas'ala wadda ba musulunci ba faɗan shi da ya ce ya sudduna an ka sududa ma'ana yi uriduna an ka za su bijire kai daga baranka iradan bijirewa kal mustakbirina an zalika kai ka ce suna girman kai da kyamar abin da ka zo da shi shi yasa Allah madaukakin sarki ke faɗa haƙƙin mushrikai cewa wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana duk lokacin da aka ce musu ittabi'u ma anzalallah ku bi abinda Allah ya saukar za su ce bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana a azamu bi abinda muka samu iyayen mu akan shi suna yi da haka su sun zama ɗan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mu mun samu iyayenmu akan wani tafarki suna yi akan wani addini dan haka zamu tsawon su har kullum a addinance koyi da magabata in dai ba cin addini bane wannan abin aibu ne mutum ya tashi akan wata al'ada al'adar da musulunci ya soka ko kuma ya tashi akan wani abu mai suna addini ba addini bane amma ganin mutanen gari sun yi riko da shi kuma ana addini da shi ya dauka cewa mun tashi iyaye da kakanni mun same su akan abu kaza suna yi mu ba za mu canza ba wannan baya zama addini har kullum abin da ke magana qala Allah qala rasul Allah madaukakin sarki ya faɗa manzo Allah ya faɗa kuma magana ko ta wace ce in ta shi karo da abin da Allah ya faɗa ajiye ta ake a gefe guda mun fahimta dukkan bakar malami yakan iya faɗin magana ya dace yakan iya faɗin magana ya kuskure wanda baya faɗin magana ya kuskure sai manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Allah ya rahama ga Imam Malik Imam Darul Hijra yake cewa kullum minna yusibu wa yukhti illa sahiba hadha al-qabr kowa a cikin mu na iya kuskure kowa a cikin mu na iya dacewa sai sha banda ma'abucin wannan kabarin sai ya nuna kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to duk lokacin da aka yi musu magana za su faɗa cewa a su sun samu iyayensu akan wani tafarki da haka su ba za su daina ba haka nan Allah madaukakin sarki ke faɗa ga waɗancan da suke bisa sabanin abin da mu'minai ke kan shi Allah ta inna ma kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na Allah ce wa ulaika humul muflihun wannan sune masu rabauta sune mu'minai kadai maganan waɗanda suka yi imani idza du'u ila Allah wa rasulihi idan an kiraye su zuwa ga Allah da manzon shi li yahkuma bainahum dan yayi hukunci tsakanin su an yaqulu sami'na wa atana sukan fada cewa mun ji mun bi Allah ya ce wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta gobe alkiyama mun ji mun bi a lokacin da mushrikai ko kafirai shi'ar ɗinsu sami'ina wa asaina Allah ce fa kaifa idza asabatum musibatun bima qaddamat aydihim yaya al'amarin zai kasance idza asabatum musibatun idan musifa ta same su bima qaddamat aydihim sakamakon abinda hannuwansu suka gabatar thumma ja'uka yahlifuna billah sannan su zo suna yi maka rantsuwa da Allah in aradna illa ihsanan mu ba komai muka nufata ba sai kyautatawa wa tawfiqa da kuma datarwa wannan suna kafa hanzari a lokacin da kafa hanzarin bai da amfani ma'ana fa kaifa bihim yaya halin su zai kasance idza saqatkumul maqadiru ilayka idan kaddara ta koro su zuwa gare ka fi masa'iba cikin wasu musibu tabruquhum bi sababi zunubihim musibu da suke afkawa kawunan su ma'ana musibun da ke samun su saboda laifuffukan su duk abin da kaga ya samu dan adam laifi ne ya jawo kan shi abinda Allah ya shirya tsakanin shi da bayin shi bayin shi su ji dadi su huta matukar suna kan tafarkin bauta ba wannan shine abinda Allah ya sunanta wa kan shi hakan ba zai hana a jarrabi mutum jarabawa ɗaya biyu ta samun promotion a wurin Allah maɗaukacin sarki ba mun fahimta gwargwadon matakin imani na mutum gwargwadon matakin da Allah zai jarraba shi tunda annabi ke faɗa cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal amsal wanda suka fi mutane fuskantar jarabawa annabawa sai wanda ke matakan imani irin nasu sannan irin nasu amma abinda Allah ya shirya wa al'umma matukar za su bauta masa su kame daga barin saban shi to zai ji da su dadi a rayuwarsu na duniya ya kuma ji da su dadi gobe da kiyama amma musibu da ke samun al'umma yau da gobe wannan babu ko shaka sakamakon abinda hannuwansu ya gabatar kuma musibun da ke samun mutane alkhairi Allah yake nufi da su idan bayin suna da hankali me ya sanya daga lokacin da abi ya ci dununsu suka san ba za su iya ba za su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki su nemi tuban shi don ya gafarta musu shi yasa Allah ce zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un barna ta bayyana fil barri aban kasa wal bahri da kuma cikin teku bima kasabat aydin nas saboda abinda hannuwan mutane suka tattala suka aiwatar can barna ta bayyana can barna ta bayyana sai ka samu kawaris musibu wasu musibin al'umma na iya shanye musu wasu ba sa iya shanye musu haka za ka samu abun ana ta wai wai wai wai me ya sanya Allah ce li yuziqahum ba'd allazi amilu saboda Allah ya dandana musu sakamakon aiki ko wani aikin da ke aiwatarwa la'allahum yarji'un ma'ana li yarji'una saboda su koma zuwa ga Allah madaukakin sarki in ba haka ba duk al'ummar da ta zanna lafiya to za ta rayu cikin salama da aminci da zaman lafiya duk al'ummar da ta kauce to kuma Allah zai hada ta da abin da zai hada ta da shi kamar abin da Allah ke magana cewa wa baraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un daraballahu masalan Allah ya buga misali qaryatan wata alqarya kanat aminatan alƙaryar ta kasance cikin aminci mutma'inna cikin nutsuwa ya ci harin kohara gadan min kulli makani arzikinta yana zo mata cikin yalwa ta kowane bangare ta kowane wuri amma fa kafaran bi an'umillah sai alƙaryar ta kafirce wa ni'imomin Allah mu sani akwai kafirce wa ni'imar Allah akwai kafirce wa Allah al'ummar da ba sallah suka bari ba ba su bar azumi ba ba su bar karanta alkur'ani ba ba su bar sada zumunta ba amma ayyukansu na ibada bai hana su afkawa cikin kusakurai wanda suka Allah ya hana su ba to wannan shi ake shi da shi al-kufru bi an'ubillah kuma kafirce wa ni'imar Allah yakan jaza wa al'umma cikin Allah shi yasa Allah ke cewa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum shela ce sanarwa ce daga ubangijinku la in shakartum har idan kun gode Allah ce la azidannakum zan kara muku wala in kafartum idan ku kun yi butulci shine kun kafirce wa ni'imar Allah Allah ce inna azabi da shadid azabata na da tsanani wannan ke nuni cewa idan al'umma ta taka wani mataki wajen sabawa Allah to Allah zai iya jarrabar ta da abin da yaso ya ga dama sannan jarrabawa ta Allah yawa ta ake da akwai wama ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rindina ta ubangiji wanda zai yi amfani da ita domin yakar masu saban shi sai shi girgizar ƙasa kwanaki da ya faru a wasu ƙasashe rinduna ce ta Allah madaukakin sarki hakan na nuni cewa idan ya ga dama zai iya yi wa al'umma azaba ta hanyar girgizar ƙasa domin al'ummu nawa aka yi musu girgizar ƙasa ta ɓare kuma suka shige ciki aka wufta da su kuma ana jan su a ƙarƙashin ƙasa idan Allah ya ga dama zai iya yi wa al'umma azaba da aman dutse aman wuta da duwatsu ke yi ko ko aman tabo tafasasshen tabo in Allah ya ga dama zai yi wa al'umma azaba da iska matsanancin iska wanda duk ƙarfin abu sai ta tumɓuke shi in Allah ya ga dama zai yi wa al'umma azaba da matsanancin sanyi sanyi a lokacin sanyi wanda jikin al'umma ba zai iya jurewa ba idan Allah ya ga dama zai yi wa al'umma azaba da zafin rana matsananci a ji zafin sama da yadda aka saba jin shi shekaru uku ko hudu ko abin da ya kama da wannan lokutan zafi irin wannan akwai kasashen da an samu zafin su ya kai zafin da har hakukuwa a cikin daji sukan kama wuta da kansu akwai yankin da aka rika ɗebe mutane daga wannan yankin saboda zafin ba zai iya juruwa ba akwai wurin da zaka je ka iske kwalta da zafin ta amma kamar an kara mata wuta da zaka ɗora wani abu ya tsaka za ta shige a ciki ba abin da ya gasa ta illa zafin rana ashe ubangiji mai iko ne ya azabtar da al'umma in sun saba mar da abin da ya so ya ga dama ya ga dama ruwa da ake daukewa fari ya baibaye al'umma rinduna ce ta Allah ashe mutum baya da iko inda Allah madaukakin sarki ya kame ruwan shi mutum baya da wata hanya da zai bidan ya dawo da ruwan na sama mun fahimta to shine su a can da Allah ce ya ati harizqu haragadan min kulli makanin fa kafarat bi an umillah wannan al'umma ta kafirce wa ni'imar Allah fa azaqaha Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana wa al'ummar tufafi na yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'un da abinda suka kasance suna aikatawa ma'ana bi sun'ihim saboda ayyukan su na butulci ayyukan su na rashin godiya ga ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi musu fa kaifa idza asabatum musibatun bima qaddamat aydihim yaya kake ganin halinsu zai kasance a lokacin da kaddara ta koro su zuwa gare ka fi masa'ibin taqruquhum ga musibu da suke afka musu bi sababi zunubihim saboda zunubansu wa hataju ilayka fi zalika kuma aka kai matakin da suka bukace ka dan sun san ba wanda zai iya ije musu wannan musifar sai Allah madaukakin sarki daga lokacin da kaji bawa yana wayyo Allah wayyo Allah kuma ka kalli fuskar shi ba da wasa ke wadin wannan magana ba wallahi ya san ya kai matakin da ba wanda zai iya in ba Allah ba to daga lokacin da bawa ya kai wannan matakin Allah madaukakin sarki ya san bawan ya kadaita manufar shi a cikin ran shi shi kadai yake nufata a daidai lokacin sai Allah madaukakin sarki ya kawo bawan dauki shi yasa ya faɗa cewa kun maja'uka ya halifuna billah sannan suka zo maka suna rantsuwa da Allah in aradna mu ba komai muka nufata ba illa ihsanan sai kyautatawa wa tawfiqa da kuma neman dace wannan ya ataziruna ilai hanzari suke kafawa zuwa gare ka wa yahlifun suna rantsuwa cewa ba komai muke nufi ba da muka dauki wata hukunci muka kai wata kotu ba kotu ba kotu littafin Allah ba muna son a samu maslaha a samu sasanci wannan zai zama almudarat shi ake nufi da lallashi wal musana'a ana son a bayar da hankalin mutum wannan la atikadin minna bi sihhati zalikal hukuma wai suna faɗa cewa mu ma ba mu yarda da wannan hukumar ba ba mu lamunta da ita ba kamar abinda Allah madaukakin sarki ke faɗa cewa fatar alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'ira fa asallahu an ya'tiya bil fatihi أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين fatar alladhina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda akwai rashin lafiya a cikin zukatansu yusari'una fihim sukan yi gaggawa su kai su kawo cikin waɗancan munafikan yaquluna abinda suke faɗa cewa naksha an tusibana da'ira muna jin tsoron kada wata fitina ta same mu suna ganin idan wata karisa ta riga da su waɗancan abokan gabar musuluncin sa iya ba su wata kariya kariyar da a tunaninsu Allah ba zai ba su ba koko suna tsammanin za su amfana da waɗancan mutanen wata amfanar da Allah madaukakin sarki bai yi musu ba zaka ji suna faɗa a babin mudara babi na lallashi daban haƙuri a babin musana'a wato shine babin kawar da hankali su ce naksha an tusibana da'ira muna jin tsoron kada wata musifa ta ritsa da mu Allah ce fa asallahu an ya'tiya bil fatahi ya kusa idan Allah ya zo da buɗi aw amrin min indihi ko wani al'amari daga wurin shi fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin kuma za su wayi gari suna masu nadama bisa ga abin da suka koyi a rayukansu mun fahimta shi yasa mutun ya zama kaifi daya alal jadda mutum ya tsayu akan matafiya daya kada mutum ya zama zulwa jahaini ma'abucin fuskoki guda biyu hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin Abu Barzat al-Aslami Abu Barzat al-Aslami ya kasance kahinan yana aiki irin na bokanci yaqdi bainal yahud fi ma yatanafaruna fihi yakan yi hukunci tsakanin yahudawa cikin wasu al'amuran da ke tasowa a cikin shi fatanafara ilaihi nasun bil musulmi to sai wasu mutane suka musabani daga cikin musulmi sai suka tafi wurin shi to anan ne sai Allah ya saukar da alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaykum ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila tagut har zuwa inda Allah ke cewa in aradna illa ihsanan wa tawfika suna faɗa cewa ba komai muke nufi ba muna son a samu kyautatuwar hali ne muna son a samu kyautatuwa da haɗin zuka da haɗin zukata to wannan zai zama haza darbu minan nas mutane masu salo irin wannan humul munafiqun munafikai ne munafiki suke yi wallahu ya alamu ma fi qulubihim Allah yana sane da abin da ke cikin zukatan su wa sayujzihim ala zalika da sannu zai yi musu sakamako akan hakan fa innahu la takfa alayhi khafiya saboda babu wani abu mai boyuwa da yake boyuwa gare shi faktafi bihi ya muhammad fihim da haka ya muhammad ka wadatu daga barin al'amarin su Allah madaukakin sarki yana kallon su shi yasa Allah ce ulaika allazina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim waɗannan sune wanda Allah ya san abin da ke cikin zukatan su fa a'rid anhum kayi fatali da su ka kyale su wa'izuhum kayi musu gargadi wa nahahum amma fi qulubihim min nifaq wa sa'ir sharri ka hana su abin da ke cin zukatan su na munafirci da sauran ayyukan sharri baki daya wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliya ka gaya musu magana mai kai matuka wajen wa'azarwa su akan kin kansu na'am
wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحبوا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مما قضيت ويسلموا تسليما
Allah ya faɗa cewa ma arsalna min rasulin babu wani manzo daga cikin manzanni da muka aiko illa li yuta'a fati don ayi marba'a abin shi bi iznillah da iznin Allah mujahid Allah ya fada mujahid Allah Allah ya masa rahama ya fada cewa la yudiu ahadun illa bi izni wani mutum ba zai yi biyayya ba face da izini na wala yuqi'uhum illa man waffaqtuhu lidhalika sannan babu wani mutum da zai yi musu da'a sai wanda ya datar da su duk wanda kaga yana yi wa annabawa biyayya datarwa ce da muwafaka daga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ke maganan cewa walaqad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahussunahum bi'izni hakika Allah madaukakin sarki ya gaskata muku alƙawarin shi a lokacin da kuke yakar su kuna karkashe su amma da izini na Allah madaukakin sarki wannan zai kasance a bisa umarni na shi wa mashi'atihi da kuma mashi'atahi saboda haka Allah ya so wa tasallutihi iyyakum alaihim da yanda Allah madaukakin sarki ya dora ku a kansu amma in ba haka ba ai da ba za ku iya kansu ba za a je ayyaki gaba da gaba tsakanin mu'mine da wanda ba mu'mine ba ubangiji ya kaddari nasara tare da mu'minai wannan datarwa ce tashi Allah ce walau annahum izzalamu anfusahum da dai a ce su lokacin da suka zalunci kawunan su ja'uka sun zo maka fastaghfirullah kuma suka nemi gafaran Allah madaukakin sarki wastaghfara lahumur rasul manzo ya nema musu gafara lawajadullah tawwabar rahima da za su samu Allah madaukakin sarki mai ansar tuba ne mai rahama ne yurshidu ta'ala al-usat wal mudhnibin Allah madaukakin sarki yakan shiryar da masu sabo da wanda suka aikata aikin zunubi idza waqa minhum al-khata'u wal isyan idan kuskure da sabo ya afku gare su an ya'tu ila ar-rasul fayastaghfirullah inda su zo wurin manzon Allah su nuna kun kuskure su nuna manzon Allah ya nema su gafaran Allah madaukakin sarki fa innakum idza fa'alu zalika taballahu alaihim idan sun aiwatar da haka babu ko shakka Allah madaukakin sarki zai anshi tuban su yayi musu rahama ya gafarta musu wannan yasa ce la wajadullaha tawwabar rahima da za su samu Allah madaukakin sarki mai ansa tuba ne mai rahama ne bawa kasantuwar ya san ba zai taba kubuta daga barin aikata aikin laifi ba da haka mutum ya zama mai dawwama wajen neman gafaran Allah madaukakin sarki kamar abin da na faɗa wani lokaci nake cewa abu ne da yake mustahil a ce rana ta fito ta fada mutum bai saba wa Allah madaukakin sarki ba wani abin mutum zai aikata sabon a bisa ajizanci na dan adam ya san sako ne bisa ganganci yayi wani lokacin mutum ya san sabon ne amma a bisa kuskure wani lokaci mutum zai aikata aikin sabon bai san sabon bane ya aikata wani sa'i mutum zai aikata aikin sabo ba zai manta da shi ba yana nan tuna a cikin zuciyar shi Allah ya datar da shi wani sa'in ya nemi gafaran Allah wani sa'in mutum ya aikata aikin sabo yana nan tuna a ran shi amma ba zai ɗarsu a ran shi cewa ya nemi gafaran Allah ba wani sa'in mutum ya aikata aikin sabon ya ma manta da ya aikata amma dai laifin shi da nan a rubuce amma idan ya dawwama wajen neman gafaran Allah madaukakin sarki abu ne mai sauki Allah ya sai masa laifukan shi wanda ya sani da ma wanda bai sani ba wa qad zakara jama'atun minhum wasu jama'a daga cikin su akwai ash-shaykh Abu Nasr ibn Sabbah ya faɗa a littafin shi na ashamil ya faɗi hikaya mashhura daga al'utubi kale ce kuntu jalisan inda kabirin nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina zaune a cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faja'a a arabi sai ga wani balaraban ƙauye ya zo faƙala sai shi assalamu alaika ya rasulallah aminci ya tabbata gare ka ya manzon Allah سمعت الله يقول ناجى الله yana cewa walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwabar rahiba naji Allah yana cewa da a ce wanda sai zalunci wa kawunan su za su zo maka su nemi gafaran Allah kuma ka nema musu manzo ya nema musu gafara a wurin Allah lawajadu Allah tawwabar rahima da za su samu Allah mai ansattu ba ne mai rahama ne wa kad ji'tuka mustaghfiran li dhanbi yanzu ga ya zo maka neman gafarar zunubi na mustashfi'an bik ina mai neman wato alfarma a wurinka mai kamun kafa da kai ila rabbi zuwa ga ubangiji na lokacin da ya faɗi wannan to sai ya kawo ta kasida yayi inda yake cewa ya khaira man dufinat bil qa'i'a azumuhu فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الأفاق وفيه الجود والكرم الله أكبر a ƙarshe yake cewa anta shafi'ul ladhi turja shafa'atuhu ala sirat idza ma zallatil qadamu wa sahibaka fala ansahuma abadan minni salamu alaykum ma jaral kalam ya khayra man dufinat bil qa'i a'zumuhu ya mafi alkhairin wanda aka binne kasusuwan shi bil qa'i a farfajiya ta rauda inda aka binne shi yace fataba min tibihin alqa'u wal akam alqa'u wuri inda yake fako wuri daidaitacce haka wal akam da ma tiddai duk sun yi dadi sun yi kanshi saboda kanshin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nafsul fida raina na bayar da ita fansa li qabrin anta sakinuhu ga kabarin da kake zaune a cikin shi wanda fihi al-afafu akwai kamewa a ciki وفيه الجود أقوي كوتا والكرم دهال الخيري إذا أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته كين ميشيتو وند أكي فاتن سامن شيتنشي على الصراط أكن صراط إذا ما زلت القدم ألوكة دكفاف وقود غادقير في راموا وصاحباك أبو خنف شرف بدابيو سوني أبو بكر دا عمر يتي فلا أنساكما أبدا bazan manta su ba har abada minni salamu alaikum sallama ta ta tabbata gare ku ma jaral qalamu matukar alqalami zai yirbu yace lokacin da shi mai fadin maganan al-utbi yace kuma sarafa al-arabi sai balaraban kawai ya juya ya tafiye shi fa ghalabatni aini sai idanuna ya rinjaye ni bacci ya dauke ni فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم سينجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتكم بتشي نجيش أتكم بتشي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أتبي سيشي يا أتبي الحق الأعرابي كالتي ونم بلاربا قويا فبشره كيمر بشارة سوى أن الله قد غفر له الله مدوكا شنسركي يا غفر تابس mun fahimta to amma Allah ya rahama ga babban malamin hadisi shine Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i Allah ya masa rahama yace ta haƙiƙi na wannan kissa a tafsirin Ibn Kathir wato kissa ta al-Utubi kissa ce munkara la tathbutu ba tabbatacciya bace ma'ana bata inganta ba al-Hafiz ibn Abdul Hadi ya faɗa fi istiratil manki bayan ya faɗi sai don wannan kissar to sai ke faɗa cewa kissa ce da akwai rauni a cinta ma'ana bata inganta ba mun fahimta Allah ya tada mu wama arsalna min rasulin illa yuba'a bi iznillah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima yace fala wa rabbika fala wa rabbika yace a'a ina rantsuwa da ubangijinka لا يؤمنون بذا في إيمان با حتى يحكموك حرسي سنسنيا كما يحكمتي فيما شجر بينهم cikin abin da ya gudana tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan ba za su samu kunci ko takura a cikin zukatansu ba mimma qabaita cikin abin da ka hukunta wa yusallimu taslima ya zama za su miƙa wuya miƙawa hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbata shine hadisin urwa yace khasama az-zubair rajulan az-zubair yayi jayayya da wani mutum fi shurayjin min al-harra a cikin wata magudanar ruwa da ke ratsawa tsakanin duwatsu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace iski ya zubair summa arsil al-ma'a ila jarik ka yi amfani da wannan ruwan ka shayar da lambunka sannan sai ka saki ruwan ya tafi zuwa ga lambun makwabcinka faƙalar ansari sai mutumin madinan ya ce ya rasulallah an kanar na ammati don ya zama ɗan uwar mahaifinka wato don akwai dangantaka tsakanin kai da shi don ya zama ɗan babarka wannan ya sa fatalawwana wajahu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzo sai ta canza ثم قال sai manzo Allah ce isqiya zubair zubair yi amfani da ruwan ka shayar da shukarka thumma habisil ma sai ka datse ruwan hatta yardi ila aljadari har ya koma bango thumma arsala al-ma'a ila jari sannan ka saki ruwan zuwa ga makoshinka to a nan ne manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama a sai aka saukar da wannan aya cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum zuwa ƙarshen aya na'am
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما yukhbiru ta'ala Allah ke bayar da labari an aktarin nas akan mafi yawa daga cikin mutane law umiru bima hum murtakibunahu min al-manahi lama fa'alu da za a umarce su da abin da suke aiwatarwa na barna a ce shari'a ce ta ce su yi lama fa'aluhu da ba za su yi ba li'anna qiba'ahum ar-rabi'a saboda ɗabi'unsu na kalkasti majbulatun ala mukhalafatil amri an halice su a bisa saba wa umarni wa hadha min ilmihi tabaraka wa ta'ala wannan kuma a bisa ilimi na Allah madaukakin sarki bima lam yakun Allah ya san abin da bai kasance ba aw kana da abin zai kasance kaifa kana yakun Allah madaukakin sarki ya sanya zai kasance mun fahimta wanda Allah ya halice shi a bisa taurarewa bisa sabawa Allah yanzu abin da ya doge a duniya yana yi da za a umarce shi wannan abin da sunan bauta Allah kuma ba zai yi ba mun fahimta mutumin da Allah ya jarabe shi da shan giya da za a ce umarni daga Allah sha giya kuma ba zai sha ba wanda aka fitince su da yin zina da a ce umarni ne ala babil misal a ce ku yi zina ko ba za su yi ba saboda rayukansu an halice su a bisa son saba wa daidai ba sa son su yi muwafaka da abin da shari'a ta yi umarni a kai za ka same su kullum su mukhalifin ne inda gaskiya ta yi gaba su sun yamma mun fahimta ita gaskiyar ta sharrakat su kuma ta garrabu shatta na bayyana musharrikin wa mugarribi akwai nisa mai nisa tsakanin abin da ya gabas da yamma shi yasa Allah ya ce walau anna katabna alaihim da za mu rubuta musu a karan kansu mu ce musu an iktulu anfusakum ku kashe kawunanku aw yakhruju min diyarikum ko ku fidda junanku daga gidajenku ma fa'aluhu illa qalilun minhum da ba za su yi ba sai yan kadan a cikin su amma yanzu ga fa kisan kan suke yi fidda junansu suke yi suna aikata aikin ta'addanci amma da Allah ne ce ku yi haka za ku ce dan me a samu kashe yan uwanmu daga mu ba za mu yi ba dan me za a samu fidda yan uwanmu daga gidajen su mu ba za mu yi ba wani mutum yake cewa law umirna da za a umarce mu la fa'alna da mun yi walhamdulillahi allazi afana godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ga wanda ya bamu lafiya فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال sai labarin hakan ya samu annabi sallallahu alaihi yace inna min ummati larijalan lalle a al'ummata akwai mazajen da akwai rijalan al'imanu abbata fi qulubihim mil jibalir rawasi imani ya fi tabbata a cikin zukatansu sama da manyan duwatsu waɗanda suka kama ƙasa wasu daga cikin malaman sun faɗa cewa hadisin hadisi ne mursali yana daga cikin marasil na alhassan wanda da yawa kuma suna cewa marasil na alhassan da'ifi ne to amma Allah ke cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da za su yi aiki da abinda ake yi musu wa'azi da shi abinda ake gargada su da shi la kana khairan lahum da wannan ya kasance ya fiye musu alkhairi wa ashadda tathbita da shine abinda zai fi tsanin tabbatar da digadigansu akan abin da yake daidai wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima Allah ce in hakan zai kasance za mu ba su lada babba daga wurinmu wala hadainahum siratan mustaqima da kuma za mu shiryar da su tafarki wanda yake madaidaici wa man yuti illaha war rasul wanda yake da'a ga Allah da manzo Allah ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim waɗannan suna tare da waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi ni'ima a kansu minan nabiyina daga cikin annabawa wasiddiqina da siddiqan bayi washuhada'i da shahidai wasalihina da kuma nagartattun bayi nagari Allah ce wa hasuna ulaika rafiqa lalle wannan ya kyautata a ce su ne abokan tare zalika alfadlu min Allah wannan falala ce daga Allah madaukakin sarki wa kafa billahi alima ya isa Allah madaukakin sarki ya zama masani na
ya ayyuhal ladina amanu khudhu idrakum fanfiru wa tanfiru jami'a wa inna minkum laman la yubti'an fa in asabatkum قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة كأن لم يكن بينكم وبينه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيمت لو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani khudu hizrakum ku shiga taitayen ku ma'ana ku yi taka tsantsan fanfiru batin ku fita jama'a bayan jama'a aw yunfiru jami'a ko kuma ku fita tare fanfiru batin ku fita ɗaya ku aw yunfiru jami'a ko kuma ku fita a tare wa inna minkum lallai daga cinku a laman layu an akwai wanda ke yin jikiri idan kun tashi ku fita tawaga bayan tawaga ko kuma ku dunkule a wuri ɗaya ku fita a cikin ku Allah madaukakin sarki ya sani lamal la yubdi anna akwai waɗanda ke yin jinkiri wanda ke koyewa ba sa fita wurin yaki fa in asabatkum musibatun idan musifa ta same ku kala zaka ji ya faɗa cewa kad an'ama Allahu alayya hakika Allah ya yi ni'ima gare ni idh lam akum ma'akum shahida a lokacin da ban kasance tare da su ba don da za su fita wurin jihadin a lokacin da ya zauna bai je ba ya zama karisa ta faru gare su an karkashe su to za ka ji ya faɗa cewa kamar ya rufa wa kanshi asiri da bai fita tare da su ba domin ku da abin da ya sabe su zai sabe shi amma wala in asabatkum fadlun min Allah da falala daga Allah za ta same ku ku yi nasara la yaqulanna zaka ji suna fada ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda kai ka ce ba wani so tsakanin ku da su sai ka ji mutum na cewa ya laitani kuntu ma'ahum da ma dai na kasance tare da su fa akuza fawzan azima in rabauta rabauta wace take babba idan yaga an samu gadima to lokacin zai yi nadama yayi da na sani cewa ina ma ya kasance tare da wanda ta wurin yaki shi ma ya samu abin da ta samu na ganima to irin wannan manufar su a cikin zukatan su ko sun fita wurin yakin Allah madaukakin sarki ya sani sun fita ne ba dan daga addinin musulunci ba sai dan su samu ganima irin waɗannan ne da musifar za ta ritsa da su a kashe su a wurin yakin ba lalle bane su samu abin da masu shahada ke samu in kuma sun samu ganimar ba su da ladan yaki saboda sun fita ba don Allah ba ba don ɗaukar karbar Allah ba sun fita don abin da za a samu Allah ce falyuqatil fi sabilillah lalle ne su yi yaki don Allah su yaki alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wanda yake sayan rayuwar duniya da ta lahira wa man yuqatil fi sabilillah wanda ya yaki dan dauka karmar Allah fa yuqtal aka kashe shi aw yaglib ko kuma ya rinjayi Allah sai fa sawfa nutihi ajran azima da sannu zamu bashi lada wace take babba cewa wa man yuqatil fi sabilillah fa yuqtal aw yaglib fa sawfa nutihi ajran azima kullu man qatala fi sabilillah dukkan wanda ya yaki don Allah sawa'un duk ɗaya ne utila aw ghalaba ya yaki ko kuma an rinjaye shi aw salaba ko kuma ya anshi dukiya falahu indallahi mathubatun azima yana da sakamako babba a wurin Allah wa ajrun jazil da kuma lada wacce take mai girma kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin manzo Allah da yake cewa takaffala Allahu lil mujahidi fi sabilihi Allah madaukakin sarki ya lamun cewa mutumin da ya fito yi jihadi dan daukaka addinin shi in tawaffahu idan Allah ya anshi rayuwar shi an yudkhilahu aljanna Allah ya lamun ce mar cewa aljanna zai shigar da shi aw yurji'ahu ila maskanihi ko kuma Allah ya dawo da shi gidan shi alladhi kharaja minhu na'ilan ma nala ya dawo gidan shi wanda ya fita yana mai samun abin da ya samu min ajarin na lada o ganima ko kuma ganima amma dai akwai lamun cewa ta Allah madaukakin sarki tare da shi na'am
wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustada'afina min ar-rijal wal mustada'afina min ar-rijal wan والولدان الذين يقولون ربنا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا na'am Allah ce wa malakum me ke gare ku la tuqatiluna fi sabilillah ba za ku yi yaki dan dauka karmar Allah ba wal mustadafina me ya hana ba za ku yi yaki don bayar da kariya ga masu rauni ba minar rijali daga cikin maza wan nisa'i da mata wal wildan da kananan yara alladhina yaquluna waɗanda suke faɗa cewa rabbana akhrijna ubangiji ka fitar da mu min hadhihi alqaryati zalimi ahluha daga wannan alqarya wanda mutanen cikin ta sai zalunci ma'ana su ne mutan makka waje Allah na min ladunka waliya Allah ka sanya mana majibincin al'amari daga wurinka waje Allah na min ladunka nasira Allah ka sanya mana mai taimako daga wurinka alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah waɗanda suka yi imani suna yaki don Allah walladhina kafaru amma waɗanda suka yi kafirci yuqatiluna fi sabili tagut su kam suna yaki ne don tagut faqatilu awliya ash-shaytan ku yaki waliyan shaytan majibinta al'amuran shaytan ku yake su inna kaida ash-shaytani kana da'ifa lalle kaidin shedani ya kasance rauni yake da akwai na'am
alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alayhim alqital ila qarib minhum yakhshawna الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل ولا خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا Allah ce alam tara ila alladhina qila lahum ai kaga waɗanda aka ce da su kufu aydiyakum ku kame hannuwanku wa aqimus salat ku tsayar da sallah wa atuz zakat ku bayar da zakka falamma kutiba alaihimul qital lokacin da aka wajabta yaki akan su idza fariqun minhum yakhshawna an-nas sai ga wani sashi a cikinsu suna jin tsoron mutane ka kashiyatillah kamar irin tsoron Allah madaukakin sarki au ashadda kashiya ko ko suna jin tsoron wasu mutane sama da tsoron da suke wa Allah madaukakin sarki wa qalu suka faɗa cewa rabbana lima katabta alaina qital ubangiji me yasa ka wajabta yaki akan mu laula akhartana ila ajalin qarib me ya hana ka jinkirta mana zuwa wani ajali na kusa ma'ana suna ganin ba su shirya yin yakin ba da ba kamar yanzu ya kamata a ce su yaki ba a bari sai nan gaba kaɗan Allah ce kul mata'ud dunya qalil ka gaya musu cewa jin daɗi da morewa na duniya ɗan kaɗan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah wala tuzlamuna fatila ba za a zalunce ku daidai da gwargwadon fatil ba shine dan fallan da ke jikin dabino wanda misalin shi ya gabata Allah ba zai yi muku jinkiri da wannan ba da haka duniya jin dadin ta takaitaccen lokaci ne shi yasa wani ibnu ma'in yana magana akan maganan Abu Mushir yace wala khayra fid dunya liman lam takul lahu min Allah fi dar al-maqam nasibu فإن تعجب فإن تعجب الدنيا فإن تعجب الدنيا رجالا فإنها متاع قليل وزوال قريب ولا خير في الدنيا باب الخير الدنيا لمن لم يكن لمن لم يكن له من الله في دار المقام نصيب لمن لم يكن له نصيب ga wanda baya da rabo min Allah a wurin Allah fi darul maqami a gidan dawwama mun fahimta babu alkhairi a rayuwar duniya ga mutumin da baya da rabo a wurin Allah gobe alkiyama fa in tu'jibid dunya rijalan idan har duniya za ta bada mamaki ga wasu mazaje fa innaha mata'un qalil duniya dan amfani ne dan kadan wa zawalu qaribu kuma gushewar duniya ya kusa yanzu yanzu ne yanzu shekara nawa da saukan alqur'ani 1440 da wani abu amma sai ga Allah madaukakin sarki na magana akan alkiyama yace ata amrullahi fala tastajilu akai ibara da fi'ili madi ata amrullahi al'amarin Allah fa yazo saboda tabbacin zuwan shi kuma zai zo babu nisa Allah ce aina ma takunu duk inda kuka kasance yudrikumul mautu mutuwa zai dace ku walau kuntum fi burujin musayyada ko da kuna gini wanda yake mai girman gaske gini na bulo da bulo kai da ana ginin karfe da karfe mutum ya shiga wala duniya za ta kare mas saboda sai mutuwa ta bi shi ta kamo shi wa in tusibukum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan abu mai kyau ya same su za su ce wannan daga Allah wa in tusibukum sayyi'atun idan abu mara kyau ya same su ya ƙulu hadihi min indika za su gaya wa annabi cewa wannan matsala ce daga wurinka ƙulu kullum min indillah da ya musu dukkansu daga Allah madaukakin sarki ne sai dai fama yi haula ila qaumi la yakadu ne yafqahun hadisa shin wai me ke faruwa ga waɗannan mutanen kusan ba sa fahimtar magana in an gaya musu ba sa ji in an gadi su ba sa ganewa ma asabaka min hasatin fa min Allah duk abin da zai same ka mai kyau daga Allah ne muwafaka ce datarwa ce gamdakatar ne daga Allah madaukakin sarki wa ma asabaka min sayyi'atin amma abin da ya faru gare ka ko ya same ka na muni mara kyau fa min nafsik wannan kai ka jawo kanka wa arsalnaka lin-nasi rasula mun aiko ka ka zan manzo ga mutane wa kafa billahi shahida Allah madaukakin sarki ya isa ya zama shaida to yau wannan zamu dakata insha Allah lura da lokaci ya kawo mana kai da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda mun kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kalli ƙasar da kafirci da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu da imani yan uwanmu da ba su lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙonka ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙonka ya Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce ma muna roƙon ka ya Allah ka sa mu fi karfin zukatan mu ka sa mu fi karfin shaytani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh